أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه kamar yadda muka tsaya a cikin wannan littafi na alburda burdatul madi na imam al-busiri Allah ya kara masa yarda mun gabatar da fasalin da ya gabata akan tahzir min min hawa nafs sai za mu shiga al-fasl al fasali na uku fi mar'in nabi sallallahu alaihi wa sallam cikin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن استكت قدماه الضر من وري وشد من سغب أهشاه وطوى تات الحجارة كشا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم ظلمت سنة من أحيا الظلام ما بالبوسيري يتي نازل سنر النبي صلى الله عليه وسلم وأن شيني يرايد duhun dare da ibada wa Allah me ma'ana na zalunta in ka zance zalamahu wato mana'ahu haqqahu ya zalunce shi ya ƙi ba shi haƙƙinsa to zalamtu na ƙi ba da haƙƙin sunnar manzon Allah ta raya dararraki masu duhu me na ƙi raya sunnar Allah subhanahu wa yana cewa Allah sun tala yana cewa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir abun koyi kikkiawa ya takar gare ku cikin manzon Allah to sai ni na kai wannan nakin ka ga me kamar na zalunci wannan sunnar ne saboda na kai hakkin ta wanda ya raya duhu wato dararraki masu duhu ila an ishtakar kalamahu har zuwa lokacin da diga-digin shi kwara biyu suka kai kuka kukan ne suka kai addurra kukan a kunci da ciwo min wari saboda kumbura min nan ta'aliliya saboda dalilin wari kumbura saboda kumbura sai da kafafuwansa suka kai kukan suka kai kuka kukan mene ne cuta da ciwo wato imam bukhari ya yi babu a cikin sahih bukhari ya samu shi babu kiyamun nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ta rima kadamahu wato yayi babu tsayuwar manzo Allah har kafansa su kumbura ya kawo hadisin sai da tana ce take cewa kana ya komo hatta tasjira kadama annabi na tsaya har kafan sai sun kumbura tare da hadisin mugira cewa in kanan nabi la yaqumu li yusalli hatta tarima qadamahu aw saqahu fa yuqalu lahu fa yaqulu afala akunu abdan shakura manzo Allah kasance yana miƙewa yayi ta ibada har kafansa ta kumbura ko kuma sa ɗin shi macen gaman shi an gane su kumbura a ce mishi ya rasulullahi ka so ka kama kanka mana Allah ya gafarta maka ma ta kaddama min zambi ko ma ta akhar ta ba zan kasance bawa mai godiya ba ƙarshen arafi kenan mabucin musuli sai za shi bayan ya ce fa man balagal maqluwa fa a shakiran duk wanda ya kai makamin da ake so karke tikewa to ya ibada dan godiya wa illa idan ko ya ki ce ai yayi usuli ya bar ibada ya ce ai Allah ce wa abudu rabbaka ta ya ce ka lekin ka bauta Allah sai kini ya zo yanzu ya same kini na dina to shi ce ka sani fa jazmur ruhi na da ulrada wannan ka jaririn ka ne tafarkin mabuta halaka sai ka halaka tare da halakar ka za akwai masu faɗin haka an fahimci wannan sallallahu alaihi wa sallam wa shadda min sagabin ahsha'ahu wa tawan ta ta hijarati kashan mutaraf al-adami sai ka ce wa shadda ahsha'ahu kuma ya daure kayan cikinsa min sagabin saboda yunwa an gani waɗa waye nan na ɗaya dutse ya nannaɗe kayan cikinsa ta da hijarar ƙarƙashin dutse an fahimta ya nannaɗe kayan cikinsa da dutse alhali kashan kuɗi ne na manzan Allah kuɗin manzan Allah kuɗi ne mutarafal adami a bar ni'imtawa da fata sai gashi an naɗin tashi da katin dutse wannan ya zaɓi ne ranar yakin khandak an fahimta a hadisi ya yi daga bukhari ya roƙa daga jabir allah ya dade shi yace in kunna yawmul khandak na hafiru fa aradat kudiya shadida fa ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu hadhihi kudiyatun aradat fil khandak فقال أنا نازل ثم قام وبطني معصوب بحجر ولبسنا ثلاثة أيام لا نذوق زوقا زواقا daga bukhari bukhari ya rawaita daga jabir yace mun kasance ranar yakin khandak muna ta haƙa ramin murami sai wata taka duke ta bujiro aka duk an duke ta da gatari sai ta langwashe aka duke ta da abin duka sai ta langwashe suka zo gurin manzala sai manzala ce ga nan zuwa manzala ya shiga ramin nan cikin sa na nannaɗe da dutse sai da aka kwana uku ba a dandana abin dandana ba shine wa shadda sha'ahu ya nannaɗe kayan cikinsa waɗawa ya yana da satar hijara ta ƙarƙashin dutse min sagabin saboda yunwa kashan alhali kwiɓi ne mutrafal adami abin ni'imtawa fata sai gashi ya ni'imtu da dutse warawaratul jibal shumma min zahabi ya ishe ka yabo cikin manzo Allah duwatsuna ashummu na atin dutse ne manya manya rawadatu sun zo wa manzan Allah da kansu sun neme shi da kansu murawada shi ne ka nemi abu da kanka shi ne Allah ya ta wa rawadatu lati huwa fi baitiha to sun neme shi da kansu dutsuna manya min zahabin da su zama zinare an nafsi da kansa an fahimta wannan hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam أروج دجا أبي أمامة الباهلي الله جل شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد على علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوء يوما فإذا جئت فإذا جئت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ما متدني يا روي حديث cewa manzo Allah ya ce an rubuta daga Abi Muhammad al-Bahili manzo Allah ya ce dutsen dus Allah subhanahu ta'ala ya bijiro min da dutsunan Makka baki ɗayan su da su zama zinari gare ni sai na ce a ya Allah na gode na yarda da in koshi yau in yi yunwa gobe in ne yunwa sai in karkantar da kaina in tuna ka in ambace ka da yau in na koshi kuma sai in gode maka kuma in bauta in yi bauta a gare ka an fahimta fara sai manzo Allah ya nuna ma waɗannan duwatsunan ayyuma shamami matukar ɗaga hanci a shamam shine irtifa'ul am ɗaga hanci irin ka ɗaga mutum hanci kana ganin kallon hadarin kaji dai in da malaman mu suke fassara ko an fahimta fa'araha sai manzo Allah ya nuna mutum anan gurin zaka yi takdiri sai ka ce fa'araha shamaman ayya shamami wannan maɗin ayyu maɗin maɗin nan za'ida ce ƙayin ce ba ta da mahalli ma'ana fa'araha sai ka kaddara shamaman sai ka ce ayya shamami sai annabi ya nuna mata ɗaga hanci matukar ɗaga hanci an gani wannan maɗin za'ida wa aktar zuhudahu fiha daruratuhu daruratuhu inna darurata la ta'du ala al-ism sai ka ce daruratuhu bukatan manzan Allah da rashin dukiya na manzan Allah da rashin abin jin daɗin rayuwa na manzan Allah wa akar zuru rufiya shi ke tabbatar da ingancin kyamar manzan Allah wa duniya kagan dalili ai ko malamai sun ce inna darura ta tubihul mahzurat bukata nan aka ce maka ga haram haram mushi amma in ka bukatu an halasta maka shi illa matsorintum alai to amma annabi ga shi tsananin bukatar tana damun shi kuma ga duniyar kuma ya ce bai so a to ke gaya maka zuhudu ne mu'akkadi mai karfi haƙiƙi lal mazazi saboda ai da a ce dama a wadata nake sai aka kawo mu kuɗi sai na ce ba na so ai wannan ba zuhudi bane a ina da bukata a kawo mu in ce ba na so shine zuhudi to shi yasa zuhudin manzo Allah mai ƙarfi ne saboda daruratuhu bukatar annabi ga duniyar da abin da ke cikinta da kuma jin daɗi da sauransu shi ke tabbatar maka da zuhudin manzo Allah an fahimta da kyau illa darurata amma ga sani cewa bukata ko talauci la ta biyu alal isan ba ta taɓa yin zalunci ta ƙetare wa isan ma'abucin kariya daga Allah man asamahullah fakar asamahullah fara shi a ba'ad wanda Allah ya kiyaye shi ya riga ya kiyaye shi wa kaifa tad'u ila ad-dunya da'watu man laulahu lam takhruj ad-dunya min al'adami wa kaifa darufa wa kaifa ta yaya daruratu bukata ta duniya ko ka ce ta yaya talauci da bukata an gani ta za ta karkato da tunanin ko ta kira man wannan wanda da shi ne laulahu shi ne wanda dabarin shi ba la ta duniya da duniya ba ta fita ba ko ba za ta taɓa fita ba min al'adami daga rashi daga babu ta ya za a yi kasan yanzu ko mutum yana cikin in ka ce mishi abu kaza ya ce ba zai yi ba abu kaza radda ya bukatu ya bukatu da abin da ka ce za ka ba shi kuɗi zai yanzu mai janyo shi wannan abin duniya bukata ce ta janyo shi ta kira shi ya saba wa Allah in ma sabo ne ka gani akwai abin da bukata ce za ta kira ta kai shi dole amma ba don kaso ba ka manta hadisin nan da wani a hadisin mutane ukun nan wanda dutse ya rufe da su ɗaya ya ce ina da wata yar uwa ina santa kamar yadda mutum namiji ke son mata mace mace ta bani kanta ta ki ne ta ki sai da bukata ta kai talauci ya dame ta ta ce to yanzu na yarda ka zo a yi ka ba ni kuɗi yanzu mai ɗanyi mai kira ta zuwa ga wannan abin bukata to wai yanzu ta ya bukata da talauci zai kira manzo Allah zuwa duniya bukatar banza shi ne ranar dabarin shi da duniyar ma ba ta kasance ba hadisi ne hakim ya ruwaita sai na annabi adam alaihi salam lokacin da ya saba wa Allah sai ya ce Allah ka yafe min dan Muhammadu rasulullah sai Allah ya ce adam ya yi kasan da Muhammadu sai ce Allah da ka halice na daga kai sama da arziki na ka rubuta la ilaha illallah Muhammadu rasulullah fa alimtu annahu a'zamul khalqi ilayka sai na gane cewa ba wanda zaka hada shi da sunanka sai mafi girma a wurinka sai Allah ya ce annabi adam sai ce sadaqta فلولا محمد ما خلقتك ولولا محمد لما خلقت الدنيا ko wani abu makamancin haka an gane muhammadu danya dan me ba zai zama ka ba bayan shi ne muhammadun rasulullahi dan me ba zai zama haka ba bayan shi ne sayyidul kaunai dan me ba zai zama haka ba bayan shi ne sayyidul sakalai don me ba zai zama ta ba bayan shi ne sayyidul fariƙai shugaban sayyidul kaunai shugaban duniya da lahira kasantattu biyu wasakalai ne nauyaya biyu mutum da aljan wal fariƙai ne jama'a biyu min orbin wa min ajami na larabawa da baƙaƙen fata duk wanda ba balarabe ba ajami ne duk wanda ba azumi ba balarabe ne da shiga ciya nabiyuna ka ji annabinmu al'amiru mai yawan umarni da kyakkyawa annahi mai yawan hani da mummuna fala ahadun babu wani ɗaya daga cikin halitta a barra fi ƙaunila mafi gaskiya a cikin faɗi a a wato mafi gaskiya a cikin hani ko ko kuma mafi gaskiya a cikin abin da ya hana wala na an ko babu wani mafi gaskiya cikin cewa e mafi gaskiya cikin umarni ko mafi gaskiya cikin abin da ya umarta min hudur muhammadu rasulullah ka taba ganin ya ce a hana ya aikata ka taba ganin an ya ce a yi bai riga kowa yi ba to fala ahadun ababu fi qaulina wala na aminu sallallahu alaihi wasallam babu wani managarci babu wani mafi gaskiya wurin umarni ko hani irin manzon Allah babu wani mafi gaskiya wurin cikin abin da ya hana ko cikin abin da ya umarta irin manzon Allah ya gani wala biyu shine masoyi ga al'ummansa kuma abin so wurin al'ummansa allazi turja shafa'atuhu kuma wanda ake kwaɗayin cutarsa likulli haulin min al-ahwali mubtahim a cikin kowane bala'i daga cikin bala'o'i masu afkuwa da ilallahi ya yi kira zuwa ga Allah uru ila sabila rabbika bil hikmati wal mawdhi wal hasana fal mufassikuna bihi ta ga masu riko da manzo Allah mustamsikuna bi habli hakika su ne masu riko da igiya ghairi munfasimi ba mai yankewa ba wa man yakfur bid daguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati luska lam tisama laha wallahu samiun alim fal urwatu luska fi kulli ayatin min aya min min ayatil qur'an huwa muhammad duk inda kaza an ce uratul iska wa zai karantina mana wani gurin da Allah ya ce uratul iska kuma dan da wannan gurin akwai wani guri ma na'am ina ji Allah san kala ya ce wa man yuslimu wajahu ila Allah وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسطى وإلى الله آتوة الأمور صوت اللقمان ومن يسلم وجهه إلى الله duk wanda ya miƙa fuskansa zatinsa zuwa ga Allah wa huwa musni yana mai take martabar ihsani faqad istamsaka bil urwatil wuthqa to haƙiƙa ya rike manzon Allah allazi huwa al urwatil wuthqi wa ila Allah daga nan kuma zuwa ga Allah ne aqibatul umuri harken al'amura ike kasancewa dama daga annabi cewa dama mini ai mai tsoron lagar rana cewa imamun na bahani halfakan lagu ko babu kowa a gabanka Allah kaɗai ne a gabanka amma duk halitta suna ba halfakan lagu wal baraya wara'u Allah ne kaɗai a gabanka duk talikai suna ba saƙon nabiyina manzala ya fifici annabawa fi halkin cikin halittarsa wa fi hulkin haka cikin ɗabi'unsa walam yu danu ba su kusa da manzan Allah ba fi ilmin a wurin ilimi wala karami ko kyauta da karamci da girma wa kullum dukkan annabawa multamisun masu neman gharfan min al-bahari gwargwaron kamfata ne na teku aw rashfan ko gargaran tsotso min addini daga tekun manzo Allah min rasulillahi daga gurin manzo Allah aw rashfan min addini ko kuma tsotso daga dam din nan wanda duka yake min rasulillahi daga manzo Allah hagan waqifuna dukkan su masu tsayawa ne ladai a wurin manzo Allah inda haddi ma daidai iyakansu min nuqtatil ilmi wanda wannan matakinsa a wurin manzo Allah darajarsa a wurin manzo Allah da suke tsaye a kai wani abu ne wanda yake gwargwadonsa bai wuce gwargwadon ɗigo na ilimi ba a mikidarin ilimin da aka ba manzo Allah saboda shi wa allama adam al-asma'a ne ko shi kuma wa allama kamalan takun ta'alam wa kana fadlullahi alayhi jazima an gane idan kowa mata nake nufin gane kenan aunin shakulatul hikami ko wani dan wasali daga cikin wanda yake ko kuma su samu wani abu ko kuma suna tsaya kan wani abu wanda ba komai bane face misalin wasali ne na daga hikimomin manzon Allah ka gane yanzu min nufatul ilmi suna tsaye cikin ɗiba abinda a gurin manzon Allah bai wuce kamar ɗigo na ilimi ba aunin shakalatul hikami ko ko bai wuce kamar wasali ba daga cikin hikimomi na manzon Allah haddin su kenan amma wurin manzon Allah su kuma a su babba ne fawon labi tamma ma'anaru shi ne wanda ma'anarsa haƙiƙarsa ta cika wa suratu sannan zatinsa ta cika kaga ana cewa duk dan adam tare yake bai cika goma ba to shi ne wanda ya cika goma har da ɗauri shi ne zatin sama zatin da ma'anar riga sun masdafa bari'un na sani sannan ubangiji mai kagan halitta da rai ya zaɓe sa habiban a matsayin masoyinsa istafani Allah habiban haka yace munazzahun annabi abin tsarkakewa ne an sharikin da barin kishiya fi mahasinihi a cikin kyawawansa yanzu shi bai gaya maka wannan ba kana jira ku su biyu gaya maka ne eh ya ce hu khairu kirkin lahi hulkan wa kirkatan liwal hamdu fi kafai ya aina lahu sharra shine fiyayyen halittan Allah a wurin halitta da wurin ɗabi'a kai a ƙara maka da tutar godiya tana hannunsa ina ta mutasa la sharika lahu yace hayati ya khairun nas habani ya khairun nas birran wala gharwa alam yakun khairul alamin wala sharwa maza Allah ban duk wata nagarta babu mamaki shin ba annabi bane fiye yanka da kai gaba ɗaya kuma wala sharwa ba shi da tamka sallallahu alaihi wasallam bala huwa ba shi da munazzan an shirike fi masu cikin kyawawansa kyawun na halitta ko kuma na ɗabi'a ka jawar husni ka ga lu'ulu'un kyau fihi abin cikawa ne ko kuma ka ce fihi mai cika ne a cikin manzon Allah gairu munqasim wanda ba a raba shi zuwa wani yanki ba can manzon Allah bai rabu ba bai rabu ba ba wai yanki bane wato mana wato kamilin gairar juz'in kawai abin da ke sai maka kenan kyan manzo Allah lu'ulu'un kyan manzo Allah kamilin cikakke ne ba yanki ba shine gairar mun kasani ba yanki ba ba wani yanki ba na kyau ba shi ce maka me shi ya ce maka huwal husn shine ma kyan gaba daya falaisa jamalun gairu waje mudassiri ai shine kyan sai fa jaharul husn lu'ulu'un kyau fi ya cika ne cikin manzo Allah غير منقسم ba wani yanki ba ba yanki bane na manzo Allah abin rabawa kenan ko kuma kace tajawaru husni lu'lu'un kyau fihi ya takaita ne a iyakan manzo Allah غير منقسم bi ya rabu ba zuwa wani da kabar dan duba wannan ruwan ko yayi tafafasa ne ake da yace kabar maddatun nasara abinda nasara suke da'awa suke faɗi fi na bihimi a cikin annabinsu sun ce mishi Allah kuma suka ce ɗan Allah to kai karka ce annaba ka ka gani shi ma ga maka ma'asir khairul kalbi ghairu muhassari ka qul fihi ma qarshi ita amma abdan mufaddala wa hakum bima shi'ita ka faɗi duk abin da ka so wahataki ne amma ka kyautata mara fiye wurin yabo ga manzan Allah ka faɗi duk abin da ka so a wurin yabo a cikin manzan Allah amma ka kyautata shi ya ce maka idan kunta abdullahi ko to idan kunta abdullahi sayyid khalqi litan siblahu ma shi ita la taktashi al-kufra in har za ka ce abdullahi shugaban halittan Allah to faɗi duk abin da kake so kake tsoron kafirci da wuce gona da iri shine wan sub ila lati li tansib lahu ma shi kenan shine wasu ila za ta yi ma shi ita shine maganin shehu litansib lahu ma shi ita la takshin idra ka dangana wa zatin sa duk abin da ka so min sharafin da daraja in ka faɗi cewa bawa ne ga Allah wasu ila kadri ka dangana wa darajarsa ma shi ta duk abin da ka so min izini na daraja fa inna fadla rasulullahi laysa lahu haddun fa yu'radu anhu nafiqun bi fani fa inna fadla rasulullah domin kaga fadla rasulillahi darajar manzon Allah laysa lahu haddun ba shi da iyaka ballanta na a ce ka wuce ha ba ake cewa ba kana wuce gona da iri ba wurin yaba ba ka suke cewa ba ta bi da iyaka ballantana a kekare fayi uribu anu ballantana na dukun bisani me yin magana da baki mai fasaha fayi uribu anu yi bayani ba zai yi baki wato sha'iri waye kai sha'iri magana da baki mai fasaha ba shi bai gaya maka ba muhammadu abdullahi gaya mushabbahi lau na sabat kadarahu ayatu izaman sai ka ce lau da a ce ayatu mu'jizojin manzo Allah na sabat kadarahu ta yi daidai da darajarsa izaman wurin girma to a hayasmuhu da sunansa ya raya darisar rimani rididdigaggun kasusuwa shi ne a yayin da aka kira sunansa kun gane baitin da mu'jizansa ya kai girman darajarsa da yau in ka je kabari ta ce muhammadun rasulullah ba wanda ba zai tashi da kafafuwarsa amma mu'jiza wani yanki ne nashi ai wani yanki ne na karrama amma ba darajar manzo darajar annabi sai Allah ta lam yamtahinna manzo Allah saboda tausayi bai jarabce mu ba bi mata ayal uqulu bihi da abinda hankulan mu zata gaza da daukan sa har mu zo mu ce mishi Allah ko dan Allah hirfan alaina dan kwadayin mu falam na ba za mu taba kokonto ba walam na ba za mu taba ɗima wuciya ba a yalwara haƙiƙa halitta sun gajiya wato yaka ce famu ma'anahu fahimtar haƙiƙan manzo Allah a yalwara yana jijitar da halitta ba jiɗin su ya ji ku jami'il kauni an hamli kaunihi falaisa yura ba za a taɓa samun wani ba غير منفهم face yana mai gajiyawa fiye a cikin manzan Allah bilkurbi a halin kusanci ne walburi ko a halin nisa akwai wani bugu da ya fito da munfakini munfakini wani sa munfakini na kuwa ne saka kuma na kuwa munfakini ne? ta sai ka ce falaisa yura ba za a taɓa samun manzan Allah ba, ghairu mumfakini ta ce abin girmamawa, ka gani? Face mai daraja, mai girma, lilbu'udu a halin lilkurbi a halin kusanci, walburi da halin nisa. An gani? sai da malamai da yawa sun ce munfahimi din nan an saha hashi da munfahimi munfahim daga infiham ne infahama wato ya gajiya ya kasa magana ka gani to amma dai wani bugu ya ce munfahimi munfahim kuma daga fahman mufakkama ne ka gani to ko kuma ka ce a fahimu ma'ana fahimtar hakikan manzo Allah a yalwara ya gajiyar da halitta falaisa yura ba za a taba iya ganin manzan Allah ba gani na ido lilkurbi a halin kasancewan shi yana kusa da kai walburi ko a halin kasancewansa na nesa da kai gairu mun fahimi faci sai mutum ya gaza ko kuma ya gigice wurin girmama shi ha kai ka taba ganin sahabin ya kaga sahabban manzo Allah suna sabani wurin sifa mutum manzo Allah suna gigi akwai matan da taba ganin maza Allah ba sai da sai da sai da annabi da ba ta yana sauƙaƙa ma kanki ai shi kashamsi kamar rana ce wanda ta zaharu lil aine min buɗe take bayyana ga idanu a nesa sabiratan karama amma fa duk da aka wata kin ɗari tana ta kusar da ido min amami saboda ganin kusancinta ko ba gane ba ita ma ba tana nesa ba in kana kusa da in kana an kana a kana kusa nesa tana lagushe maka ido ballanta naka kusa da ita ba maganan mai kusa ba maganan na nesa duk ɗaya ne wurin gigice akan kallon rana haka manzo Allah yake kai cewa ne rana shi ba cewa yake shamsu ba shi cewa ya huwa shamsu wal gaisul mari'i hidayatan wa bazlan wa balal gaisu gairu gairu mulawi wani ko yake huwa shamsu illa annahu amma nuru huwa gaisu illa annahu dar kallaka a ga ma rana annabi ne rana sai dai a gaya ma rana shi annabi haskensa ba iya daki ba iya ya haska ba ko ina ya haska huwal gaisu kuma a gaya ma ruwan sama annabi shine ruwan sama illa annahu sai dai shi manzo Allah daɗi manzo ba yake ba iya watan August ba an gani wa kaifa ta yaya yudriku fi dunya haqiqatahu za a riski hakikan manzo Allah kaumun taya wasu mutane niyamin masu bacci wato rafkananu tasallau an wanda suka wadatu ga barin manzo Allah bil hulmi ko da mafarki ko mafarki ba bukatun su ga manzo Allah suke ko a mafarki ko wanda kai tasallau an sun wadatu bil hulmi da mafarki anu akan sanin manzo Allah iya mafarki suka wadatu shi ko wanda kai tasallau anu an kwace musu annabin ma bil hulmi ko da da mafarki ka gani? Hambalabul ilimi shi ƙarshen ilimi cikin manzan Allah annahu basharun cewa shi mutum da mai busi ya zo kan baitin nan sai ya gigice sai ga manzan Allah ya dafa shi cewa annahu khairu khalqin lahi kullihim shi ne ke yan halittar Allah dukkansu shi na ƙara wannan baitin na ƙarshe maula ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim amma shi ce mun gane kafan mu da kafar busiri a baitin nan mun gane inda busiri ya tsaya mun gane inda muke shi a ilimin busiri karshen sanin annabi cewa shi mutum ne shi ce ya manta da karja a kumin Allah nuru shi da ce fa mabalagu annahu sai ce basharu basharu ne sai shi ce mun gane kafar mu da kafar busiri Allah za su Allah Allah Allah ya shi an gane? mu mun gane wal kullu min wal kulli babnan a zahira mun gane kun min Allah mun gane shi sirful haqiqi ne wa rabbi da sammahu ta Allah ya sayar kalkin lahi kulli fa kullu ayin ka sani duk wata mu'jiza da a can rasulul kiramu biha duk wani mu'jizan da manzanni masu daraja suka zo da ita fa inna mattasalat bihi min nuri haƙiƙa sun sadu da su ne saboda hasken manzan Allah shi ya ga maka ba fa ayatuhum ayatuhu fa ayatuhum ayatuhu an gane inda kita amma ma din nan can farko can farko faminhu laifin kulle sha'anin ma'amma mawahi barobul arshi kafin nan ya kai baya to gashi nan dai wani guri ma shi yana ciya fakana amamul kulli fakana amamal kulli lil kulli qa'idun faminhu jami'an ma ila rasul kad yuza shi ya ce annabi ya kasance a gaban halitta baki a gaban manzanni baki da kuma shi jagora ne ga kowa duk abin da an danganta ma annaba na mu'jiza daga manzo Allah take fa minhu ilayhi kullu sha'anin mu'ammama fa innahu shamsu fadlin domin shi manzo Allah rana ne wurin daraja hum kawakibaha su kuma taurari ne na wannan ranar yuzhirna anwaraha suna bayyana hasken a ana bayyana hasken su fi zulami a cikin duhu nasu ga mutane a turin bai halgi na biyu ka girma da ɗabi'un manzan Allah da halittan da irin halitta na wannan annabi zanahu khuluqun wanda kyawun halittu kyawun ɗabi'u suka kawata wannan kyan halittan kaga akwai da gan shi mugu amma kyakkyawa akwai da shi kyakkyawa mummuna amma mutumin kirki to ka yi mamaki da kyawun halittar manzo Allah tare da kuma ɗabi'u kyawa kuma suka kawata wannan halitta kai bil husni mustamilun bil bishri mutasimi kuma wanda yake yana yana lullube da kyawu sannan kuma yana abin sifantawa da murmushi abdullahi dan haris yana cewa ma ra'aitu adam aksar tabassuman min rasulillah ban taba ganin mutum mai fara'a da murmushi irin manzo Allah shine bilbishiri muttasimi abin sifantawa ne da murmushi ka zahari kai annaba wurin kyau da kyalli ka ce fure ne fi tarafin a cikin ni'ima ko kuma a lokacin da faran ke cikin ni'ima da jin daɗi shi na yi mutarafal adam din nan ci maka mai abin ni'imtawa fata to ka annabi gurin kyansa da haskensa ka ce fure ne fi tarafin a halin kasancewarsa cikin ni'ima a cikin ni'imarsa kazzar manzala wurin kyansa da haskensa kamar fure ne fi tarafin wanda yake cikin ni'ima wanda yake cikin wal badar annabi wurin daraja da daukakan matsayinsa ka ce wata ne fi sharafi a cikin daukakarsa wal bari annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce teku ne fi karamin wurin kyauta da baiwa waddar ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kamar zamani ne da bata gajiyawa fi himami wurin himma ka taɓa ganin zamani ya jira wani ka annahu wa huwa fardun fi jalalati fi askari hina tilkawi wa fi hashin ka annahu fi askari a gurin ka ce in ka ga manzo Allah yana cikin randina ne na yaƙi da suka kewaye shi hina tilkawi in ka haɗu shi wa fi hashin ka ce yana cikin hadimai ne sun kewaye shi ana wa za a ɗauko kansa a ɗauko yayin da in ka gan shi wawa fardun alhali shi ɗaya ne min jalalati saboda kwarjinin manzan Allah idan ka ga manzan Allah ka ga yana cikin rundunar mayaka ne ko yana cikin rundunar hadimai ne alhali shi ɗaya ne ka san dalili kwarjini da haiba ta manzan Allah من جلالته كأنما اللؤلؤ المكنون كي النوبة يدك ذاك جنشي كمر اللؤلؤ أبو أويوة في سدف cikin kwasfinsa min ma'adanai man ɗikin daga mafitan furucinsa guda biyu min ma'adanai daga mafita daga matsara mafitan mafita biyu daga mini mafita biyu ma'adanai an shafi ma'adanai ne sai ana sa izafa ta ka share nunin baka ga abinda mai ajrumiya yake ba imritiya min al izafi asqad tanwina hmm yani min al izafi asqad tanwina in zaka idafa ka tara tanwin min al mudafi asqad tanwina aw nunahu ka ahlukum ahluna ai da muka haddace muka rubuta an gane min imritiya yace in zaka idaka ka cire tanwini aw nuna ko kuma nunin din ka gani in zan ce kalamani ba akwai nunin ba to amma zan ce zan jingina sai ce kalama zaidin yau wara kamar raka'atan sai ce raka'atal fajr an jingina su da alfajr ka gani to su ne min ma'adanai min ma'adanai ne ne aka ce abawaini uba iyaye ko sai ta abawaihi an tura nan to min ma'adanai daga mafita biyu ma'adana kwara biyu نعم والنكنة منطق ومبتسم منه na furaci da murmushin manzo Allah idan ka ga ma'adanai biyu na furaci da na murmushin annabi za ka gansu ka annaman lu'lu'ul maknuni fi sabr kamar lu'lu abin boyewa a cikin kafsunsa a cikin waɗannan mafita biyu matsara biyun nan an gani ma'adanai inda ake samun abu ko asalin abu lafi ba wallahi babu tarayi ya abin da zai daidai turban turbayan da don ma'azumahu ya tattaro ƙasusuwan manzo Allah turbayar ma duba ma dallali mun ta shiki da mai shaƙa wa multasimi da mai sumbanta minhu na daga wannan turbaya na manzan Allah alhamdulillah haka kabirin darul azim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يشفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين